الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau muna sha ɗaya ga watan rabi'un al'awwal hijira annabi sallallahu alaihi wasallam shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya dace da uh, sha bakwai ga watan goma shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya za mu ci gaba da darasi na biyu a cikin littafin irshadu saliki ila ashrafil masalik wanda aka fi sani da askari to satin da ya wuce mun tsaya a ƙarshen babe na farko ko mu ce fasli na farko wanda an yi bayani da sharhi akan abin da ya shafi ruwa waɗanda ke ɗauke hadis ruwa waɗanda ke ɗauke hadasi da kuma ruwa waɗanda ba sa ɗauke hadasi shine janaba ko kuma najasa to faslun ai haza faslun wannan wani fasli ne shi kuma zai yi magana akan motsai da ababen da an najasa a ayan da waɗanda ma ba a ayan ba mala ya ce almaitatu abubuwa matattu jam'u maitin almaitatu jam'u maitin in an ce almaitu shine matacce in an ce mayyitun wanda zai mutu mai mutuwa maitun wanda ya riga ya an gama da shi to sai mala ya ce almaitatu matattun abubuwa kaga dabbobi sun shiga ɗan adam ya shiga tsuntsaye sun shiga in dai waɗanda ke bukata a yanka ne ko kuma waɗanda a dama ba halatta ne a ci su ba su ake magana a nan sai mala ya ce najisatun dukkaninsu najasa ne duk abin da za a ce maka ya mutu motsai bai ma'ana yana bukata a yanka shi kamin mi kamin ya mutu ko to sai zan ba a yanka shi ba sai ya mutu to ya mutu sai a kira shi mi sai a kira shi motsai kamar rago ya mutu ba a yanka ba kaza ta mutu ba a yanka ba eh? amma banda abubuwan da za a togace nan gaba irin abin da ya shahi dabbobin ruwa da sauransu su waɗannan suna da wani hukunci na daban wal muskiratu hakanan ababin da ke sa maye su ma najisatun kulluha dukkaninsu masu sa najasa ne duk abin da in ka sha shi zai bugar najasa ne giya na ciki giya najasa ce kenan ta zuba ga sutura ka sai ka wanki in ta zuba ga jiki sai ka wanke ko wurin da ake ibada bautan Allah haka wasu malamai sun ga tayi akai amma akwai malaman da ke gani a giya ba najasa ba ce amma dai haramci to amma shi wanga kauli da ya kawo ya game duk abin da ke bugarwa yan an sha shi saboda haka hadda wiwi mutum ya sha to dole sai ya wanke bakinsa inda hayaki ya dan bubbuga sai ya in ya yi sallah da hayakin wiwi to ya yi sallah da najasa kaga babu sallah kenan to malam mai askari kaga ya ɗebo ta da zahi saboda haka in mutum ya sha giya tai to ya san cewa ya yi laifi kuma ya bari sai ya wartsake hankali ne ya dawo gare shi sannan ya yi magana sallah don ba a sallah cikin bugarwa ko ba haka ba to sai malam ya ci gaba na gani zai yi istisna'i tunda haka ka'ida ya ambata wadda take ga mammiya kamar yadda mun ka fara ishara cewa almaitatu najisatun kulluha wal muskiratu najisatun kulluha abubuwan da suka mutu motsai da abubuwan da ke bugarwa ke sa maye dukkaninsu najasa ce to sai istisna'i illa dawa illa dawabbal mai sai dai dabbobin ruwa dabbobin duk abin da ke rayuwa cikin ruwa ban ɗebe maka komai ba in dai cikin ruwa yake to halatsi ko ka kama shi motsai ta ɗaya ka ci abinka wa ma laisa lahu nafsun sa'ilatun haka kuma banda abin da yake bai da jini shine nafsu bai da jini sa'ilatun mai gudana za a ga akwai sauran ƙwarurruka waɗanda ba su da jini ko? to irin waɗannan don sun mutu ba najasa ba ne saboda jini dama ga al'ada in akwai shi aka mutu to shi ke sa sai wannan motsa ɗin ya canza sai kaga ya ƙaba ya kama wari da sauransu ya kama tsutsotsi yanzu kamar kuje kaga bai da jini ko ka kama kuje ka kashe shi za ka ga babu me bai da jini sai dai ga 'yan wasu ruwa da sauransu to akwai ire-irensu wa ajaza'ul maitati najisatun hakanan yanki-yanki na motsai shi ma najasa ne kamar rago ya mutu a ce a ɗebe kunnensa ko a ɗebe ƙafarsa a yau suna yi ko a ce a yi sihiri tsafi ko wani abu makamancin wannan to wannan najasa ne tun da dai dabban nan ta riga ta mutu motsai to bai halatta komi nata a cire daga jikinta ba sai shi ma ya istisna'i sai ya ce illa shu'ura ban da gashi idan kana da tunkiya ta mutu to kana da dama ka samu reza ka karkare wannan gashin nata ko ka cire fatan ka cire wannan gashi saboda ana abubuwa daban-daban da shi ana sutura ma da shi to shi ba najasa ba ne wannan gashin akwai hadari ha wallahi akwai hadari wa mushbihaha ko abin da ya kama da gashi kamar mi minar rishi kamar rishi na tsuntsu gashin tsuntsu shi ma ana amfani da shi to in kaga tsuntsu ya mutu kana iya cire wannan gashin nashi wani gashi na nan mai taushi can karkashin gashinsa fikafikansa ko to amma sai ya kawo magana ya kawo abubuwan da adda saɓani wa fi tarafil qarni amma ga abin da ya shafi gefen ƙaho ko wazzilfi ko zalfi wazzilfi da ƙahoto mun san ƙahoto ko sai ya ce wal'aji da ƙashin giwa shi ne aji bil'aini da ƙashin giwa to waɗanga guda uku ɗin ga taraful ƙaini ƙarni taraful ƙarni da azilfu da al'aju sai ce maka khilafun to su akwai saɓani wajen malamai shin su ma najasa ne idan dabba ta mutu a ciro su kama giwa ta mutu sai aka ɗeba ƙashinta ko don a yi amfani da shi ko haurenta dai wasu na fassara hauren giwa ko ƙashinta duk dai abu ɗaya ne to wasu suna ɗebo shi don su yi amfani da shi to wasu malamai sun ce shi ma najasa ne don kaga ba a cin giwa ko ba haka ba ko kuma ƙwahoto na dabba hmm? dabba ta mutu sai an ka cire wannan ƙwahoto nata to yaya hukuncinsa yake shi ma to shi ma akwai saɓani wama ubina min hayyin duk abin da an ka cire daga abin da addarai to fahuwa mai tatun wannan abin da an ka ciro motsai ne kamar rago misali sai a yanku kunne ne to wannan kunne ya zama na jasa inda eh ai haka ake magana in yana rayi to yanzu in shi raye ne wannan kunnen da ka ciro yanzu a gaba kanka amsa to wannan shine ko kuma ƙaho a kama rago sai a sai a cire ƙaho ne to wannan kuma yana da rai to wannan ƙahon na jasa ne wa fi taharati jildiha biddibagi khilafun to khilafun sabani ya tabbata fi taharati jildiha game da tsalkin fatan motsai dabba ce ya halatta a cita kamar dabbobin da ake ci sai ta mutu bata samu yanka ba shin wannan fatar tata tana da tsarki ko ba tada to shi ma khilafin akwai saɓani wasu malamai sun ce tana da tsarki wasu malamai sun ce najasa ce biddibagi ko an jemi wasu kuma sun ce a'a idan an ka cire in aka cire fata din to babu komi sai a tai a jeme ta a sa bagaruwa da wasu abubuwa a gyara ta lafiya lau to wannan ana iya sallah bisa gare ta da sauran abubuwa kenan wannan jimar ta tsalkake ta kamar yadda wasu hadisai suka yi ishara cewa tsalkin fata shine iza dubiga in an jime ta wasu urul hayawani to sauran abinci ko ruwa da dabbobi sun ka rage kama ka ɗebo ruwa ga kwano ko ƙwarya sai ka aje majaki ya sha ya rage shimmi a hukuncin wannan ruwan da ya rage to zai zo gaba wa araquhu da kuma zuhon dabba dabba ta yi zuha ka hau jaki ga zahi ne sai zuha ya taso ga jikin jakin sai ya lallake ma ga sutura shin wannan zuhan na jakin me hukunci ne mala ya ce tsahirun biyun ga duk tsalkaka ne sau da haka in jaki ya sha ruwa in dai ba na jasa ya kaci ba babu komi in musa ta sha ruwa babu komi rago in ya sha akuya eh babu komi sai ce kaga za a togace illa ma ya tanawalun da jasata sai dai dabbar da take tana tanawulin najasa tana cin najasa kama kana da kaza gidanka tana cin najasa ko agwagwa kuti kenan ko kuti da sauransu sai ka aji ruwa zan ka yi arwalla sai ta zo ta sha ruwan kuma kasan tana cin kashi da sauransu to wannan ruwa ba ba mai tsalki ba ne amma in ba ta cin najasa lafiya lau take don ta sha ruwa babu komi to fayi kurahu hmm? an karhanta ga su masu cin najasa din nan abinda sun ka rage ai arwalla da shi amma akwai malaman da sun ka ce ba makaruhi ɗaya na ba haram ne a ibada da su to shi nan sai kawo ƙauli na karahiya illa ma kana alafihi na jasatun to inda yake makaruhi ya zan ko da ta sharuwan nan babu najasa a bakinta amma in ya zan ta, ci kashi tana cin kashi kuma sai ta zo ta jefa bakinta cikin ruwan alwallah to kaga wannan daban nan kuma bakinta lafiya lau yake amma dai in ta samu kashi tana ci ko motsai to sai ce najasatun zahiratun sai zanga najasa ga bakinta ta bayyana to nan fa yakunu hukumu su'urihi hukuncin sauran ruwan nan zai kasance hukumu ma hallatu najasatun hukuncin abinda najasa ta fada ciki so da haka in dabba a bakinta akwai najasa ta sha ruwa ko to hukuncin ruwan nan kamar an ɗauko najasa ne cikin ruwa lafiyayyu an jefa ta me hukuncin waɗannan ruwa sai ka duba idan sun canza idan sun canza da wannan najasa sun koma najasa in ba su canza ba saboda kila najasa ɗin kaɗan ne ta kuma ruwan na da yawa to in babu wasu ka ɗauka ka yi ibada da abin ka lafiya lau amma yan akwai wasu to an fi da su su ma ka bar su ka te ka samu waɗanda an mi lafiya lau ka yi amfani da su to saboda haka inda suke makaruhi sai ya zan dabba tana cin najasa amma sadda ta sha ruwan babu najasa to in ta sha ruwa ta rage nan makaruhi ne a yi alwala da shi ko wankan ibada amma ya akwai najasa a baki to hukuncin su hukuncin ruwan da najasa ta ta fada a ciki to shine hukumu ma hallathu najasatun hukuncin abin da najasa ta sauka ciki wayajibu ya wajaba ko gaslul ina'i a wanke ƙwarya min wulugil kalbi idan kare ya yi lallage ciki ruwa ka ɗebo ga ƙwarya ko kwano ko nono ko wani mai wani abu dai haka wanda a ruwa ruwa sai zo ɗan lallaga da harshensa kare to sai mala ya ce waye jibu gasulul ina'i wajibi ne wannan ƙwarya sai an wanke ta ba wai magana ruwan da ya sha a yi amfani da su ba ƙwaryan ma shi ne ce filma'i ga abin da yake na ruwa ne ya yi lallage kuma wankin nan saba'an wanki bakwai za a yi ɗaiɗaiɗai har guda bakwai wanki bakwai sai a yi amfani da ƙasa cikin na bakwai ɗin kamar wankin farko sai a ɗeba ƙasa a sa sai a goggoga a goggoga sai a sa ruwa a wanke sannan a sake sa wasu ruwa ba sai an sa ƙasa ba sai a yi ta cuɗanyawa a yi ta cuɗanyawa a yi ta cuɗanyawa eh haka za a yi su ma a tuso a sake har sai an yi so bakwai kuma in ba bakwai ɗin na an kai bakwariyar nan ba ta tsalkaka ba to kaga kare yana da matsala an ce akwai virus cikin miyansa eh suna suna da cuta kwarai da gaske wa fi ilhaqil khinziri bihi khilafun da ya can ƙarshe ai wa khilafun sabani ya tabbata an gane sabani ya tabbata fi ilhaqil khinziri akan riskar da alade bihi da shi kare nan ba kare na ya zo ya lallagen ba alade ne to shi kuma shin za mu haɗa shi da kare mu ba su hukunci ɗaya wasu malamai sun ce eh kenan ita ma wannan ƙwaryat na farko dai shi abin da a ciki ya yi ispiyarin to sai za a yi ko a yi gina a rufe ba a amfani da shi muddin abin nan ruwa-ruwa ne to shi ma alade haka yake wasu ka ce wasu ka ce a'a alade tun da dai nassi bai zo kansa ba mu ba za mu ce yana cike ba su kuma waɗancan malamai sun ce a ai da alade da kare a suna da mushabaha ana iya kiyasin alade akan kare to wannan dai sabani ne na malamai hakanan wa khilafin sabani ya tabbata fi ina gairil mai wagga kuma ƙwariya ta kare ya yi lallage amma ba ruwa na ba kwano ne alada ya yi lallage ko kare amma ba ruwa na ba kila tona ko shinkafa eh duk da wani abin da ci abin da amma ba ruwa ba shin shi ma yanzu hukunci ne hukuncin wancan ruwa-ruwa to shi ne ya ce maka khilafun an yi saɓani wasu sun ce shi ma wajibi ne a tudda abincin nan kuma a wanke kwanon nan sau bakwai wasu sun ce a'a a yanke daidai inda ya lallaga in ana iya ganewa in ba iya ganewa a yi kiyas in an ka yanko daidai inda ya lallaga sai a tussuwa saura inda bai lallaga ba sai a yi amfani da shi kwano yana da laye lau in dai an hidda wannan abin ba na yasa baki ne ba to sai in kwanon na ya kama lasa ba abinci ba to kaga wannan daban walintifa'i bi ma fihi ka gani haka sun yi sabani da amfani da abin da a ciki to duk khilafin din yana komawa ga wa fi ilhaqil khinziri bihi wa ina ghairil ma'i walintifa'i duk su uku ɗin ga su adda khilafun wannan yana cikin waya askari wala khilafa babu saɓani fi najasati dami akan cewa jini najasa ne wani irin jini almasfuhi mai zuba duk jinin da zuba yake yi zubowa yake yi ma'ana sai an huda wani abu ko an yanka wani abu ya fito to wannan jini najasa ne wannan mu mazhaban mu ta malikiya babu sabani kowane irin jini ne in dai zuba yake to ya zamo mi ya zamo najasa abinda yasa an ka ce almasfuhi dan akwai wanda ba almasfuhi ba yanzu akwai dabbobin da in kai yanka su ka hede can wajen hida za ka ga wasu wurare akwai jini to wannan jini sun ce ba najasa bane sannan akwai anta anta ai jini ce akwai saifa ita ma jini ce to amma su ban da su sannan akwai jinin barewa wanda ake yin turaren miski da shi kaga ai jini ne amma shi ba najasa ba ne sai a yi ma turare mai bala'in kamshi a kawo ma kuma ka sa gaji da jinin barewa ake yinsa to shi yasa ya ce maka almasfuhi to sai malam ya ce wal aurasu ko kashi jam'u rausin kamar kashin dabbobi haka ko kuma na ɗan adam duk ya shiga ciki don dabbobin ba ko ce dabba kashinta yake najasa ba fishe sawa sai su ce kashi na ɗan adam da sauran dabbobin da kashinsu yake najasa wal abuwalu da bolulluka fitsari jam'u baulin to baulu na yawa jam'i ya ce abuwalu bolulluka ta muna ake wa sanarwa ha bari mai sauri mu kai ƙarshen babi mu tsaya wal maniyu da mani tawabi'un to duk waɗanga su suna biyar mai su me hukuncin cin ɗan adam to kashi ne ma haka fitsari ne ma me a hukuncin cin rago to kashi ne ma haka fitsari ne ma kenan ka huta tawabi'ul lilahmi ya bi nama ne in nama ne halat ne shi ma halat ne in nama ne haram ne shi ma najasa ne in nama ne makaruhi ne shi ma makaruhi ne so da haka sahiya ta waye ba ka da abinci eh kuma kana jin yunwa kana da maraki ya zo ya kwarara ya tsari kawo kai dai ka kwankwada ka kurkura baki ka tahiyarka baka da matsala in ma raƙumi ne ma magani ne fitsarin shi shina maganin ciwon ciki da sauransu shina maganin abin nan abubuwa da dama dai wanda suke da alaka da ciki to ba sai ka bata makanka lokaci ba ga abinci gidanka ko kana kiwo baka da ruwan sha ga nagge ta fi tsari ko raƙuma samu kwano ɗaya ka tarara abinka in ya taro kai ka kwankwada to haka shi ma mani a malikiya shi ma sun ce na jasa ne hadda na ɗan adam to shi akwai saɓani game da na ɗan adam zahirin nusus ingantattu sun tabbatar da ba na jasa ba ne shi ne magana mafi ƙarfi illa an ya tagazza alma'akulu bi najasatin sai dai in shi wannan da an ka halatta a cin sai zan yana karin kumallo da najasa ma'ana yana, yana cin abinci ya mai da najasa abinci kama kana da rago bai da abinci sai najasa to wannan hitsari ne kam ya koma najasa shine ya ce fayan jusu rausuhu wa bauluhu da fitsari ne da kashi ne nan kan sun koma na jasa lalahamuhu amma nama ne yana nan halat ban ce maka nama ne ba wa fi labnihi amma a cikin nononsa wa baidihi da ƙwansa wa ramadin najasati da tokan najasa najasa ta kashi na ya bushe sai an ga kunna mai wuta ya ƙone to wannan tokat ita ake kira toka an gani wal mustahjari ko min alhamri an gan shi to nuskar ta wani lokaci matsala gare ta wa baidihi wal mustahjari min alhamri ko abin da an ka yin kunu da shi giya an ka yi amma sai an ka yi kuskure sai ta koma kunun zaki min awa ne hato kwari-kwari-kwariya wadda an kai amfani da ita to khilafin akwai saɓani game da waɗanga abubuwa su ma najasa ne ko ba najasa ba ne kamar nono ne shi dabba wadda ke cin najasa kamar kana da maraka najasa take ci shin nononta shi ma najasa ne ko ba najasa ba ne akwai saɓani ko kuma kazata ba ta da abinci sai najasa sai ta yi kwai shin wannan kwan shi ma najasa ne ko ba najasa ba ne akwai saɓani ko najasa ce an ka mata wata an haƙo ne to wannan toka najasa ce ko ba najasa ba ce to shi ne ya ce maka khilafun gashi nan ko kuma ƙwari yadda an ka ta yin giya sai ta juye ta koma kunu shin wannan ƙwariya tana da tsarki ko ba tada to shi ma akwai saɓani duk khilafin ɗin ga ya shafi wa fi labanihi wa baidihi wa ramadin najasati wal mustahjari min al khamri wa fil adamiyyi amma game da ɗan adam la khilafa babu saɓani fi najasati najasatil bauli game da cewa fitsari ne najasa ne wal azrati da kashinsa waddami da jininsa wa shibhihi da abinda za a iya cewa yayi kama da shi kamar mi kamar ruwan kurji mm. shine wa shibhihi din nan kamar abinda ya kama da jini walƙai'i da amai almutaghayyir wanda ya canza an halatti ta'ami daga yanayin abinci to waɗanga dun najasa ne tun daga fitsari ne shi ɗan adam da kashi ne da jininsa da abin da ya kama da jini kamar ruwan ƙurji da amai amma wanda ya canza daga halin abinci don najasa ne babu saɓani a wurin malaman mazhaba wala khilafa babu saɓani fi tsaharati dam'i game da tsalkin hawaye hawaye ko na wacce dabba ne to tsalki gare su wal busaqi da miyau wal mukhati da majina duk waɗanga tsalkaka ne eh wal labni da kuma nono ko da na ɗan adam ne najasa ne don ka sha nonon ɗan adam to ba a cewa kaimi ka sha najasa ko wal mashhuru zance wanda ya shahara ga mazhaban mu najasatu maniyi cewa shi ɗan adam maniyi ne najasa ne kenan akwai qabilul mashhuri qabilul mashhuri ba najasa bane kuma shine ya karfi cewa mani ba najasa ba ne kazanta ne kawai kawon majina yi saboda hadisai dai an sha karanta suna na abu lugul maram wahaliyan jasu bilmauti shin wahal yalla akwai saɓani yan jasu ɗan adam na zamowa na jasa bilmauti in ya mutu kawon mutum na yan mutu to shi kenan yanzu gawan nan ta koma na jasa ƙaulani akwai zance biyu wasu sun ce ya koma najasa wasu sun ce ba najasa bane wasu sun ce ba najasa bane wal misku turaren miski tsahirun tsalki gare tumi kawo miski nan itibaran bi asali saboda da jini ake yin miski shine jinin barewa to don can kaji ya yi magana jini kaga ga akwai tufka da walwala kuma a zo sai ka ce a, to kenan miski haramun ne tunda asalinsa a jini ne to shi yasa ya kawo shi nan jinin barewa wa iza matat fa'aratun idan bera ta mutu wa nahawha ko makamancin bera fi zaitin a cikin ruwan mai na zaiti au samnin ko kuma ruwan mai shi ma duk mai ne amma jamidin sai dai dukkaninsu sun sandare kawan man shanu kaga yana sandarewa to sai bera ya zo ya mutu ciki ko zaiti na zaitun shi ma ya sandare bera ya zo ya mutu ciki wani hauhi ko kuma a abinda wani hauhi ko abinda ya kama da shi to shi ne malin ya ce tori hat sai a yi jifa da wannan berat wa ma haulaha da gehen inda tattaba na wannan mai saura sai a yi amfani da shi eh kaga an huta ko wa fi ma in amma in ta mutu ne cikin abin da an ruwa ruwa kamar shi zai tincan na ruwa ne bai san dare bai daskare ba ko wannan mai na shanu yana ruwansa bai daskare ba ko man gyada ko man manja to nan kan yanji su wannan man ya koma najasa ya zamo najasa wala ya tsuhuru ko awanil khamri eh awanul khamri awanil khamri ƙwariya waɗanda ake giya da su to wala ya tsahuru ba sa tsalkaka bi gasale hawai da an wanke su duk ƙwariya an ka sa mata giya to ta haramta sai dai a kashe ta saboda tana da manafizu tana da hanyoyi tana da ƙofofi haka nan kasko shi ma musamman sabo to ya an ka sa mai giya to shi ma sai ya yi isfiya duk wankin da za a yi mai duniya baya amfani saboda shi ma yana da manafizu amma wa ya kafi fiswaƙili ya wadatar ga abin da an mai sulbi kamar mika saifi kamar takobi mubalagatul masi in najasa ta zuba gare shi a yi guga mai kai matuka a goge najasa kenan ba sai an wanke ba saboda shi sulbi gare bai da manafisu duk wani abu inda yana da sulbi bai da kussahe bai da hanyoyi inda yana da sulbi ya yi kama da sulbin takobi shine as-saqil to in najasa tattabai wani abu ɗaya za ka sa ka goge amma ka goge matuka shi yasa ya ce mubalagatul masi a yi guga wadda take mai kai matuka to da an yi wannan an yi min an samu tsalki to nan za mu kwana insha Allah saboda yanayi na hadari sai mu takaito da abin da muka ji na wannan babi wani sati mun da sai mu tashi muridul baraz bayani akan biyan bukata na bauli ko fitsari سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته